الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yanzu dare ne na talata 28 ga watan shawwal hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na sittin da ɗaya haka daga cikin jerin giyan kasusuwan tarihin shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الهراني الدمشقي الله مدوكين سركي غافر تامي wannan tarihi mun ɗauko shi a cikin littafin rijalul fikar wadda'awati fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi al Allah maraukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa basu manta ba muna ƙarƙashin bayanan da malam ya kira da ta'assufu ahlul ilmi wad-dini wa ihtijajuhum irin yadda malamai da shugabannin addini suka damu hankalinsu ya tashi sakamakon kulle ibn taimiyya a gidan yari da gwamnati ta sa aka yi da kuma irin yadda suka rika bayyana hujjoji da dalilai akan cewa lallai ibn taimiyya shi ke da gaskiya akan abin da ake zargin shi a kai domin karanta nassin wasiƙa da mutanen bagadaza suka rubuta ma sarkin misra suna masu nuna cewa abin nan da ya faru to su ba hannunsu kuma ba sa goyon baya sannan kuma ba daidai ba ne a lokaci ɗaya kama ibn taimiyya to ƙoƙarin taimaka ma 'yan bida'a ne da haɓaka bida'a da kuma goyon bayanta da kuma sawa 'yan bida'a su ɗago kansu a kan sunna kuma kaman abin da dai suka faɗa ɗin kuma haka abin ya zo ya faru an gano wannan da kyau ku ana kama yan bida'a ai ana kama ibn taymiya yan bida'a kawai sai suka tashi suka fara fito da maitansa a fili an fahimta to wannan al'amari ya damu malamai a duniya har zuwa rasuwan ibn taymiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu ita duniyan nan matsalanta ko da wanda ya kama da wanda aka kama in kowa ya haƙuri matsalan za ta wuce an gani yanzu wanda aka kama shine ibn timiya da ya haƙura matsalan ta wuce yau yana ina baya nan da ya haƙura ta wuce waɗanda suka kama shi da sun yi haƙuri da matsalan ta wuce sai suka kasa haƙuri yau su da suka yi kamen suna ina ba sun wuce ba ba matsalan ta wuce ba haka abu yake duk sanda harka ya taso idan ba ka da zuciya mai ƙarfi to sai ka yi wauta an gane sai ka yi wauta ka yi abin da zai zame maka matsala ba ɗan ƙaramin matsala ba allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ya ce wa hazal kitabu ya dullu ala amraini wannan takarda da malamai suka rubuto daga bagadaza to tana nuni zuwa ga al'amara guda biyu ahaduhuma na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa wa huwal umda kuma shine jigo ma daga cikin al'amuran biyan anna zalika al'alimul jalil wannan malami mai daraja abinda kama shi ke nunawa kada an madda a watuhu ilar rujuwa ilar kitabi wa sunna albaka al'islamiyya wannan kamun da aka yi ma ibn taimiyya da kuma da'awan da ibn taimiyya yake yi to da'awa ne wanda ta kama buka al'islam ko'ina na sasanni na garuruwa na yankunan musulunci an gane abin da da'awan abin da kamun abin da wasiƙan take nunawa kenan tunda ba malaman misira ne suka rubuto ba ba malaman garinsu sham ne suka rubuto ba malaman ko'ina sun rubuto suna nuna damuwansu akan wannan da wannan sai nuna cewa ashe da awon ibn taimiyya to an ji ta a ko'ina kuma ta samu karbuwa mahala ya ce wa lamta ara'uhu wa manhajuhu maqsuratun ala ahli shami wannan fahimtan ibn taymiya da kuma manhajin ibn taymiya bai taƙaita ga mutanen sham kaɗai ba bal tajawazadha ila al-buqa al-islamiyya kulliha mahala ya ce wannan da'awa na ibn taymiya ta kai ko'ina na garuruwa da ɓangarori na nahiyoyi baki ɗaya an karɓe ta kuma an ji saƙon mahala ya ce wa fauka zalika lamta un maƙasura alal hamhanabila kuma sama da wannan ma ita wannan da'awa na ibn taimiyya ba wai kaɗai sai waɗanda ke danganta kansu zuwa ga hanabila ba duk sauran mazahib ma sun karba to ibn taymiya dan hambaliya ne me yasa a yankin su ana daukan duk wanda yake wannan yanki ba hambali ne misali Najeriya a Najeriya ana dauka duk wani malami dan Najeriya ya kamata ya zama ba maliki ne to kuma a wancan lokaci yan hambaliya su aka sani da da'awa ta salafiyanci an gane su aka sani da wannan da'awa ba kowa ba to sai ake ganin irin fahimtan da ibn taimiyya yake da ita ita ce daidai fahimtan da aka san 'yan hanabila suna da ita to yanzu wannan kamun da aka yi ma ibn taimiyya sai aka fahimci ashe ba wai 'yan hanabila ne kadai suka fahimci wannan da'awa da yake yi ba bal ta hammasa lahal malikiya sai da aka samu malaman malikiya sun jajirce sun fito sun yi maganganu sun nuna ba su goyi bayan kama ibn taimiyya da aka yi ba wal hanafiya yan hanafiya ma suka fito suka jajirce suka ce sam ba su yadda da kama ibn taimiyya ba والشافعية دقوم على من شافعية مما يثبت أنه لم يعد نصيرا لمذهب معين من مذاهب الإسلام wannan yana daga abin da ke tabbatar da ibn taimiyya ba ya tsaya taimaka ma wata mazhaba ne kwaya ɗaya daga cikin mazhabobin malamai ko mazhabobin musulunci ba an gane wannan da kyau ko mala ya ce bal nasirar lil islami ibn taimiyya mai taimakon musulunci ne fi lubbihi wa samimihi a duk abin da ya sama gaba yana taimakawa musulunci ne kori da tudu ko ina harkan shi ya shafi musulunci ne an gano wannan da kyau ku to kuma bari ku ji wannan ya nuna cewa ashe saɓanin da ibn taimiyya yake da shi da wasu malaman ba matsala ne na fikihu ba ba matsala ne na mazhabi ba inda matsalan mazhabi ne da waɗannan ba za su yi magana ba an gane shi yasa duk mutumin da kuke da saɓani na fahimta ba kwa rabuwa amma saɓani na aƙida shi ke raba mutane an gane wannan da kyau ko amma saɓani wane yana fahimtar kaza ko wane kaza ya gane ba yadda za a yi a rabu an fahimci wannan da kyau ko abin da ke raba jama'a har su koma suna gaba suna kin junansu suna ma juna mugun alkaba'i ba abin da ke haifar da wannan sai me sai in matsala ce ta aƙida wane na ɗaukan suwa na kafirai ne ko suwa na suna ɗaukan suwa na kafirai ne wannan shi ke raba al'umma annabi amma aka ce kaza ne mu muke fahimta sai aka ce to wannan ba aƙida ba ne me yasa kuka rabu ƙarya ne ba wannan ba ne akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa an gane wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kene yanzu wannan yana nuna waɗanda suke kutukutun kama ibn taimiyya a tsare ba malaman fikihu ba ne kuma ba malaman mazhabobi ba ne suwaye waɗancan 'yan bid'a ne da ibn taimiyya yake da mai bambancin aƙida da su suke wannan makircin don kawai kun samu matsala na furu'a ko malami bai zagin malamin da suka samu wannan bambanci na furu'a in gaji zagi da ɓatanci to bambanci ne na aƙida an gano wannan da kyau ku bambanci ne na aƙida amma bambanci na fahimtar nassi ko bambanci na fahimtar wani ƙadiyya ko bambancin rayuwa in dai mutum ahalus sunna ne baya cin mutuncin wani don wannan an gano wannan da kyau ko amma in ya bar manhaji na ahalus sunna to za ka ji waɗannan maganganu zagi ɓatanci ƙarya sharri gyarfe ƙazafi duk a bakunan irin waɗannan domin wannan da'abul muftadi'a ne ɗabi'a ne al'ada ne addini ne kalmomi ne irin na 'yan bida'a Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin yanzu mun ji al'amarin farko ko mala ya ce al'amuru tsani al'amari na biyu anna ahalal ahawa'i su ‘yan son zuciya da sunan addini kad azharu a shamatati sai suka fito ƙarara suka bayyanar da zagin da a da ba sa iya yi cin da yau an kama ibini taimiyya an ɗaure ma'ana ibn taimiyya ya samu matsala sai suka fito suna bayyana farin cikinsu ta hanyar zagi ta hanyar cin mutunci ta hanyar kaza da kaza sun jahilci al'amari yanzu ibn taimiyya ne wanda ya da'awa abu Allah aka taba kamawa ka daure ba kama annabin Allah annabi Yusuf ba ba kama Ahmadu dan Hambali ba ba a yi barazanan kama annaba a tsare shi ba duk waɗannan abubuwan ba a yi su ba to don an yi mai ibini taimiyya to sai menene to wannan ba shi ne ma'anansu ba ibini taimiyya ya zo da abin da zai hana su samun girma samun ɗaukaka samun wani abu na daraja da suke tsammanin za su samu to ibini taimiyya ya zama masu matsala an gano wannan da kyau ko to yau sai gashi ibini taimiyyan nan ya samu matsala kuma irin waɗannan 'yan bidan karka ɗauka wai sai ka samu matsala da gwamnati da za ka samu matsala da abokin kasuwancinka murna za su su komo suna yaɗawa da yake jahilai ne sun kasa fahimtar cewa babu cikin magabata wanda ya samu matsala da abokin hudun shi na kasuwanci don ka samu sai menene an gane yau da za ka samu matsala da iyalinka a gida 'yan bid'a makiya sunna za su fito suna murna suna jin daɗi suna cewa ga malam wane ya samu matsala da iyalin shi suna zagi suna cin mutunci saboda su jahilai ne sun jahilci cewa annabin Allah annabi Ismail ya samu matsala da matan shi har annabin Allah annabi Ibrahim ya sa aka sake ta annabin Allah annabi Nuhu ya samu matsala da matan shi da ɗan shi annabi lut ya samu matsala da wa da matan shi annabi muhammad ya samu matsala da matan shi har ya sake ta an gane ko tarewa da ita ma bai yi ba ibnatul jauni ya samu matsala da hafsa har ya sake ta allah ya ce ya dawo da ita ya samu matsala da dukkanin matan shi har allah madaukin sarki ya ta masu jan kunni a cikin alkur'ani to amma dan bid'a fa ba zai kalli wannan ba cin da yanzu ya samu wani abin zagi kwaya daya akan wannan zai makale dan bid'a idan yaga ka samu matsala da dan da ka haifa ko da dan uwan haihuwanka kaninka ko wanka ya samu abin zagi in ya ga ɗalibinka ya samu matsala ya samu abin zagi in ya ganka kuna tare da wasu abokanka wasu aminanka abokan hudun da'awa sai kuka samu matsala ɗan bid'a ya samu abin zagi jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan shine abin da ke tona asirin 'yan bid'a ko da ko sun ɓoye abin da ke cikin zuciyarsu yanzu kai ne ka fara samun matsala da abokan da'awanka iye sahabbai ba su samu matsala da abokan da'awansu ba ba a samu matsala tsakanin sahabbai isu isu har ɗaya a wata rana ya zage ɗaya annabi ya ce la ta subbu a sahabi matsala ce ko ba matsala ba ce sayyidina umar bai ce a ma abu musa abu musa al-ash'ari dukan tsiya ba ba matsala suka samu ba sayyidina usman bai cire amur dan as ba za mu zo karatun hikiba za ku ji wannan matsalan da ta faru mai girman gaske sakamakon wannan to amma dan bid'a da yake makiyin manzo ne duk waɗannan ko ya sani ba zai ɗauko ba an gano wannan da ke ko sai ce ai zai iya yiwa lalura ta rayuwa abu kaza zai iya faruwa don ya faru don ai ba komai ya taba faruwa ba zai kawo wannan uzurin ba shi yanzu kokari yake yi ya nuna akwai fa illa akwai fa aibi akwai fa kaza to wannan shine abin da ke tona asirin dan bid'a wanda ya boye abin da ke cikin zuciyar shi yau sai wani abu ya faru to sai fara surutu kan wannan abin sai ka tambaye shi ka ce da ya faru da yan baya me yasa baka yi magana ba me yasa bamu ji kana zagin annabi nuhu ba ko kana zagin annabi lot ko annabi ibrahim ko annabi isma'il ko annabi muhammad dan me baka zagi annabin lot ko annabi wana da annabi wana ba dan me baka zagi malam wana da malam wana da malam wana ba jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu da za a kama na ji a tsare ni a lokacin za ku gane yan bida karara dan za su fito suna murna amma sun kasa ganewa kafin a kama mai shago malam albani ya ga fara kamawa yau da za a kashe ni yan bida za su zo za su yi murna sun kasa ganewa kafin a kashe mai shago an fara kashe jafar da albani jama'a mun gane wannan kyau ko inda za ka samu matsala iri kaza za a zo su ta murna suna jin daɗi riban da za ku samu ku ɗaliban ilimi shine allah zai tona muku yan bid'a ku ji aikinsu ku ji maganansu kuma ku ga aikinsu dama qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tintiban harshe ake gano su jama'a mun gane din ne muku wannan lissafin ne din ne muku wannan kwatance kwatance ne din ne muku wannan ne don ku gane wannan maganan da malam yake son ya gaya maka yanzu an kama ibnu taymiya mun ji malaman garuruwa daban-daban suna ta Allah wadare suna ta rubuto takardu suna ta shirya wa'azozi suna barranta suna Allah wadare suna faɗin illan wannan abin malaman hanabila sun yi malikiya sun yi hanafiya sun yi shafi'iya sun yi malaman birni da na ƙauye duk sun yi amma 'yan bid'a na garin su ibnu taimiyya jama'an da ya kamata su fi jin zafin abin da aka yi wa musulunci a lokacin sai suka bayyanar da zagi da cin mutunci an gano wannan wannan shine ɗabi'an 'yan bid'a a ko'ina ko sun ɓoye ko sun bayyana haka suke kuma Allah ba zai bar su ma su ɓoye ba dole za su bayyana kunnuwanku su ji dole za su yi aiki a bayyane idanuwanku su gani ko sun yi ƙoƙari Allah ba zai bar su ba domin sai ya masu tonan silili don ku gani ku gane su ne 'yan bid'a don ku guje su humul adu fahadarhum qatalahumullah jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku duk sanda matsala ya same ka da a ce kai malami ne za a wayi gari Allah ya sa ma wata lalura yan bida za zo su ta murna sa ce dawa mun gaya muku ba eh an gaya muku ai wannan ya nuna cewa wani ba na Allah bane amma sun jahilci annabi ayyub ya yi wata da watanni shekara da shekaru kwana da kwanaki ba lafiya shekara goma sha bakwai ko motsawa bai iya yi yau sai allah in ya ga dama sai ya jarabci wani malami da ya fice yana da jama'a da wata lalura madadin su gane an taɓa yin haka fa ba za su kawo wancan ba yanzu wannan ne ya zama abin zagi an gane annabi muhammadu bai rashin lafiya ba me yasa ba su zage shi ba inda wani lalura zai sa malami ya samu lalurar stroke shanyewan ɓangaren jiki sun samu abin zagi an gane sun manta ɗaya daga cikin sabon manzan Allah Talha ɗan Ubaidillah an kawo sara za a sara annabi ya kara hannu saran ta sare shi hannun shi ya shanye ba su zage shi ba amma kai da za ka samu wannan matsalar ko ka samu hadarin mota ko gobara ko ambaliya ko wani abin da ya kama da haka yan bid'a murna za su kuma su mai da abin ai dama mun gaya muku ai dama ai dama haka ne kuma haka bane yan bid'a kenan a duk abin da baka tsammani sai sun yi haka yau da lalura zai sa a ce gwamnati ta kama wani malamin sunna ta rufe shi yanzu aka ji 'yan bida ca ca ca ca ca ca ca sai ta surutu an gano wannan da kyau ku yau da za a ce a ce ana wannan binciken sai a kama wani malami a ce efcc ta kama shi ko efcc tana neman shi a shi ke na magana ya ƙari sun samu abin yi mun gano wannan da kyau ku wannan da biya 'yan bida'a ne ahalus sunna ba sa wannan kwata-kwata domin gashi karara anna ahalal ahawa'i ma da ya ce su ‘yan son zuciya kuma kada azharu shamatati sai suka bayyanar da zagi ba mai zagin malami Allah sai dan bid'a kuma ahalal ahawa sahiba hawa in ba wannan babba mai zagin malamin addini amma ga sun bayyanar da zagi malamin ma ba gama gari ba ibnu taymiyyah shi sa zai an zage ka zai ka ce ba matsala an zage shekul islam ma sai ka yi me sai ka yi haƙuri wal adawa nan da nan suka fito da adawansu ƙarara wasu 'yan adawa ne an bayyance wannan da kyau ku yanzu misali malamin na ce na tafsirin alkur'ani sai na ce ina adawa da shi tambayin da za a yi man da me kake adawa da shi da gangan jikin shi ko ko da abin da yake karantarwa in ga ce da gangan jikin sai a ce tsungulinka yayi ko rankwashinka yayi ko ko taɗiye ma kafa yayi waɗannan su za su sa ka yi me ka yi adawa da shi a wa'azi yake kai kuma ba shi kake sanye wa'azi ba shi kuma Allah ya ce shi zai ko kana so ko baka so an gano wannan da kyau ko ok to dama kenan da wannan kake adawa ko eh da wato wannan ne ka ci gaba ai ga kaga mai abin nan ko kara magani jawabin gane kuna fahimtar wannan misalin a ce ayan suwana yan adawa ne Allah ya kashe ku kuna adawa malai ya ce wa abdu safhatihim nan da nan suka bayyana true color ɗinsu an gane wannan suka bayyana yadda suke ba da an kano kada a bayan da sun ɓoye kasa yin bida haka sai kana tare da su ba ka gane yadda suke ba wani dalili ne zai sa kawai sai ka gano yadda suke kuma allah ne zai taimake ka ka gano yadda suke a lokacin da alherai masu yawa ba su zo muku ba in suka yi muku kwanta kwantan kwantar da ku sai da alherai suka zo suna liba cikinku to kun shiga uku an gano wannan kyau ko amma Allah madaukin sarki maku wamtazil yawma ayyuhal mujrimuna to shi ne sai ku zauna lafiya no shine malai yace sun boye kansu haka yan bid'a suke sai su kwantar da kansu silib suna samun wata yar dama koya yake sai su dago kansu nasara abinda suke mai ibnu taymiya kenan mahala ya ce wa kanu masturina ghairan makshufina sun kasance a baya sun lullube kansu ba su bayyana ba wa idha kana awwalu muttahamun bi jarimati huwa almuntafi'u minha mahala ya ce idan laifi ana neman a kama mai ita mai wannan laifi sakamakon kama ibnu taimiyya to wanda za a tuhuma da wannan laifi na farko shine wanda ya amfana da kamun da aka yi mai ibini taimiyya suwa suka amfana da kamun da aka yi mai ibini taimiyya ahalus sunna ko yan bida'a to suwa ke zargin da sawa a kama shi فلا بد أن أولئك الذين والوا دسهم على الشيخ ما ليتو باب مكوا waɗanda suka jibinci al'amarin sharri da makirci da ƙage ga ibn taimiyya tun baya to da hannunsu wajen wannan makircin kama shi wa kanu ya tazaharu na bilmazahibi sunniya kuma su yan bida sharrinsu shine kullum za zo suna yaudaran wawa da cewa su suna bin mazabi ne da manaji na ahalus sunna har ma ka ji ire-iren su in sun ɗauko yanayi na yaudara sai ce su suna bin mazabin salab ne ya gaje su ya salab ɗin salab malikiya ko ko salab annabi da sahabbai eh salab wace koko wace ai abu salab ya gaje suwa annabi da sahabbai shi makiyin annabi da sahabbai ne ai bai son su ba wanda ya hada shi da annabi da sahabbai an gano wannan da kyau in ba haka ba ka ce aje maganan annabi aje maganan sahabbai a kama maganan wanda ba don zuwan annabi ba su ba kowa ba ne in ban da ƙidahumanci jama mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce suna nuna cewa wai su ma ahalus sunna ne liyakhdaul umara'a domin su yaudari sarakuna wal qudati da kuma alƙalai walamma tammatil khadi'a yayin da suka ƙare yaudaran duk wanda za su yaudara ya ɗauka su ma wai ahalus sunna ne ko ma su ma wai salafiya ne zahar shamatatuhum lil ayan kai tsaye sai suka bayyana wannan zage-zage da suke ido biyu an gane wa bada zahira ghaira mastura sai wannan abin da suka ɓoye yau ya bayyana ƙarara ba abin da ya rufe shi rin buga muku misali a ƙasar na akwai wani wanda ya taɓa bayyana wani lokaci na baya cewa shi shahararren mai rukuya ne lokacin da rukuya ana cin ganiyanta ya zo ya sai filaye a gidajen rediyoyi ana sa shi ya riga istishhadi da littafan su ibn taimiyya su ahmad dan hanbali su ibn al-qayyim su muhammad nasir din al-albani suwa suwa suwa sai aka waye gari ahlus sunna wanda ba san abin da suke yi ba sai suka dauke shi shi ma menene ahlus sunna ne ba dade ba sai gashi ya ba da fatawan cewa annabi da sahabbai duk yan wasan kwaikwayo ne sai gashi ya ce yana rubuta ma Allah wasiƙa dama ɗan bida'a ne ya ɓuya a rigan wa a halus sunna an gano wannan da kyau ku ilawo sun gane ilawo sun san shi gano wannan da kyau ku in ba baka san shi baka samu kasa ɗin jafar mai suna gwagwarmaya ya faɗe shi an gano wannan da kyau ku allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to kun fahimci makircin da 'yan bida'a kullum suke son fitina ya faru ga ahlus sunna ko ta bayyana to ku rika sa tabaran hangen nesa duk inda dan bid'a ya taso haka zai fara da shi in ya ga cewa wannan yankin ahlus sunna sun fi karfi yan salafiya sun fi karfi ana fahimtar su ɗari bisa ɗari to zai makale da rigansu an gano wannan da kyau ko shine annabi ya ce za su bayyana a ƙarshen duniya qaumun min jildatina in ga gansu duk abin da muke yi irin namu suke yi waye ta kallamu na bi alsinatina kuma har suna aran baki irin namu da kalmomi irin namu da wa'azozi irin namu da istishhadi irin namu amma annabi ce ba namu bane jama'a mun fahimci wannan Allah ya raba mu da son zuciya to kun ji abin da malai fitar mana ko malai ce ashgalu sheikh fil qala'a wai ibnu taymiya san da yake gidan yari wai me ya shagala da shi ne ka san idan gaje gidan yari za ga wasu in gidan yarin kwallo suke yi wasu fa karta suke yi wasu fa kokawa suke yi abubuwa iri iri to shi ibnu taymiya wai da yake gidan yari da me ya shagala mala ya ce tamatta a sheikh bi ni'imatin hudu'i ibn timiya ya mori zaman gidan yari ta hanyar da ya samu kyakkyawan natsuwa wal khalwati fil qala'a da kuma yanda ya samu kebantuwa fil qala'a a wannan gidan yarin ba'ada muddatin tawila bayan tsawon zamani na ta gwagwarmaya da suka tsare shi kuma ibn taymiya sai Allah ya mai baiwa ya samu natsuwa ya keɓe ya ci gaba da bautan ubangijin shi wala'allahu kana kada a share ila zalika bi ƙaulihi mala ya ce kuma ai ibn taimiyya ya yi isharan wannan a inda yake cewa fihi khairun kathirun kama mu da za su yi su tsare akwai alkhairai masu yawa a cikin shi wa maslahatun kabira sannan akwai maslaha babba ya ce in sun banna fili in ci gaba da yada da awon musulunci in sun ɗaure ne in je in ala in gyara alaƙa na da mahalicci na ya ce ba wanda ya asara sai su ni ba asaran da na yi ku banna a waje in yada sunna a ɗaure ni in gyara alaƙa da mahalicci na kaji ahadu sunna mahalice innahu qaddara fursatun khalawa ibn taimiyya ya ɗauki wannan keɓewan da aka yi mai a gidan yari walin da raba shi da ɗaliban shi hazihi haƙƙun haƙƙan ƙadariha ya girmama wannan matukan girmamawa shine innahu qaddara al-fursa ya girmama daman da ya samu na al-khalwa walin qita hazihi haqqa qadariha wannan daman da ya samu ya girmama ta matuƙa wa aqbala alal ibada ibnu taymiya sai ya tinkari ibada wurjanjan wattilawa kuma ya tinkari karatun alkur'ani bi kullum ragabatin wan himak da iyakan iyawan shi na san abin da kuma shauki lokacin da aka kawo albani akwai lokacin da muka je gidan yarin har sai da muka halarci yayan ɗalibai da aka yi yan gidan yarin ne aka yi masu yayi daga ciki akwai waɗanda ma har sun haddace alkur'ani kowa gidan yarin dukkanin kuma waɗanda suka haddace alkur'anin su duka waɗanda aka yanke hukuncin kisa ne madadin su je su zauna a gidan yari suna shirme sai suka zauna sai suka haddace alkur'ani to inda a ƙasan nan akwai kan gado daga sun natsi irin wannan shugaban ƙasa zai iya yafe masu ya yafe masu kisan kawai a sake su dama sun zama mutanen kirki idan misali aka ce to ai akwai kisan da suka yi za a iya kiran waɗanda aka yi makisa a lallashe su su yafe a biya su diya in suka ƙiya dane to bayan da za a yi sau da akwai haƙƙinsa ciki an gano wannan da kyau wala da su hadace alkur'ani mala albani yana can yana ɗakin shi kawai jin me ya kawo muna wa'azi mun gano wannan da kyau kwa gidan yaron mu bayan da ba mu je mun yi wa'azi ba an bayyace wannan da kyau ko ya ce a to ku abin na kuma haka yake waka ce shek a abin da ka koya mana kenan fa kullu ina'in billadhi fihi yanbahu Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa fa idza tawaffara lahu ba'd al-waqt min hadhihi al-a'mal idan ibnu taymiya ya samu dama na dan lokaci daga cikin ayyuka shagalahu bil mutala'a sai kuma binciken ilimi wata alif da rubuce-rubucen littattafai mafi yawancin littattafan ibnu taymiya a gidan yari ya rubuta su a gidan yari ya rubuta abin shi an gano wannan mafi yawancin littattafan da malam albani ya rubuta a lokuta biyu ya rubuta su lokaci na farko in mun yi tafiya da shi a lokacin da yake zama cikin dare yana rubutun mafi aksarin lokacin da ya samu damar rubuce-rubucen shi shine sanda ya zauna gidan yari an gano wannan waɗannan rubuce-rubuce ya kamata yanzu a zo a haƙaƙa a fitar da rubutun mutane su amfana wanda ya yi da larabci wanda ya zo ya fassara littattafai da hausa da wanda ya rubuta da hausa da turanci duk waɗannan ya kamata yanzu a zo a fitar al'umma su amfana ba rikicin kuɗi da 'yan mata ba kun gano wannan da kyau ku abin da ya kamata a yi kenan allah madaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa mala ya ce watan ƙihu kutubihi da kuma bibiyar littattafan shi yana gyarawa yana tsabtace su al'amuran ladhi kana yu'addu ibadatan min al'ibadat wannan al'amari ne da ibn taimiyya ya ɗauka ibada ne daga cikin ibadu wanda yake yi wa ta'atin min at-ta'ati allati yataqarrabu biha ila Allah kuma aiki ne na biyayya wurjanjan wanda yake neman kusancin Allah da shi ghaira annahu kana litilawati al-qur'ani qistan akbar tare da cewa duk da waɗannan ayyukan ibnu taymiya ya ɗauke su bautan Allah yake yi to amma ya ware makaratun alkur'ani kaso mafi girma wa nasibun aufar kuma kaso wanda yake mafi cika min auqati daga cikin lokutan shi wa ashgalihi da sauran abubuwan da suka shagaltar da shi na rubuce-rubuce da kuma gyaggyara rubutun da ya a baya amma ibn taymiya karatun alkur'ani shi yafi ba lokaci 100 bisa 100 iz annahu khatama alqur'ana fi akhihi shaykh zainuddin ابن تيمية خلال فترة التي قضاها في هذا السجن ابن تيمية سيدي زونا يقار جدد حدا القرآن don kun sai da shi alkur'ani tun yana matashi tare da ɗan uwan shi zainuddin ibn taimiyya kun san tare suka zauna a gidan yari an gano wannan da kyau ku shi ba an kulle shi ba ne amma an ba ibn taimiyya dama ya zaɓa ɗaya daga cikin almajiran shi wanda zai zauna da shi a gidan yari wanda zai ɗebe mai kewa an gano wannan da kyau ko yau da malam albani yana raye aka ce yanzu ne za a kama shi aka ce zaɓi mutum ɗaya wanda za su zauna a gidan yari wanda zai ɗebe mai kewa wa zai zaɓa shi za a tambaya mun gano wannan da kyau ko ko kuma a tambaye duk wannan a tambaya ce da Allah muna tambaye ga da Allah wa za a zaba da Allah ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah a ce ya dawo duniya ya za a ce za a ɗaure shi a gidan yari amma ya zaɓi wanda ya fi so a ɗaure su tare a gane wannan ba wanda zai faɗi a nan wajen a tambayi kowa wa zai zaɓa an gane wannan da kyau ku ba mai ansa? da ba matsala Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ita ansan za ta yi kanta a yi wata rana wafi sanatani kuma cikin shekaru biyu ya haddace ƙor'anu samanina hatma so takwas yana sokan alƙor'ani a cikin shekaru biyun nan kaji bawan Allah an gaba wai yana wani hadin ƙor'ani kuke yi in za ku yi jarabawa a zauna a ba mutum izibi biyu ana wa ƙur'ani ake ma wannan wani ma a yawa la'ada ya sudan suna mazai matsala bida ne na? samanin to tamanin na ce wa takwas samanin to tamanin in za a yi jaraba ba sudan suna ɗararraba makansa a haddana alkur'ani ba a ɗanyi sauka ba ko ba na yi za a ga wani kawai ɗan buɗa zai a sa ƙur'anin fa Allah bai ita da bakin ba in ya gano kusa da shi ya bude shi ma sai ne ba kake to hada ba ta yi ba kuma bida'a ne an gano wannan da ke ko ba mu ce saukan alkur'ani ba wanda ya ce wai don za ka yi jarabawa sai ka sauke alkur'ani za ka yi addu'a ba sharaɗin ne bida'a ka karanta kul huwallahu kai adda ta yi amanar rasulu kai adda ta yi lagara ja'akum ta yi ko bismillah kace bismillahir rahmanir rahim kai tawassuli da ita ta yi ba qur'ani bane Allah ya taimake mu malai ce wa jullu ma allafahu fi dhalika al-muhbas kana yattasilu bit tafsir mala ya ce mafi yawan abin da ibn taimiyya ya rubuta a lokacin da yake tsare to yana da alaka da tafsiri wala alla iksaruhu min tilawatil qur'an wa tadabbur fihi kana sababun fi zalik mala ya ce abin da yasa amma ba ka da tafsiri da ibn taimiyya ya kwaya na qur'ani kuma amma in ka dauki ɗaya daga cikin littattafan ibn taimiyya ka ji yadda yake tafsirin ayoyin da yake kawo a ciki za ka rena kanka to ba ka ganin ɗalibin shi ma da ya koya mu tafsirin ibn kasir yadda ya zama ba ka gani yanzu ɗalibin shi ne ya zama haka ina ga shi malamin an gane ina ga shi malamin dama ana gane kai malami ne idan an kalluwa ɗalibinka an fahimta yanzu dr abdalla gadon kaya da ya zo ran nan ya zo mana wa'azi a nan yanzu ba ku ji malanta ba to yanzu malamin nashi jafar shi kuma ya yake an gano wannan da kyau ku haka abin yake in wani ya ce aini na ware ne sai mu ce zauna kai irin abin da yake mu ji an gano wannan da kyau ko ai harka ne da ba ƙaryanta ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to sai mala yake cewa kama annahu allafa rasail ibn taymiya san da yake gidan yari ya rubuta ƙananan littattafai wa raddan ala ba'd masail kuma wasu matsaloli da ake da matsaloli da su da jama'a yayi ma waɗannan masail din raddi وكان يجيب على كل ما يرد إليه من الخارج من الأسئلة العلمية ابن تيمية ينا gidan yari duk tambayoyin da ake kawo mai yana gidan yari yana bada ansansu wal istifta'at al fiqhiyya kuma yana bada fatuwoyi na fiqhu wa hakaza yana fa gidan yari fa idan matsala ya rikirin cade ma malamai sai a rubuto mai sai ma yan bid'a raddi gane yanzu malam mutuwa malam albani network ba yanke ba gobe yanke ba abubuwan da suka faru daga mutuwan albani zuwa yau da malam na raye allah kaɗai san bayanan da zai fitar ma al'umma haka wanda zai amfanar da su ta ma kasancewan bayanan network ɗin ya yi mai ya yanke ya yanke ba wanda zai iya yi ko ma ya yi kafin ya gama za ga ya cika da wauta ƙarshen da ma ya jama mutane matsala in ma ka ce za ka yi don malam ba wai jira yake kawai abu goma ya waya ko ya browser ya kama bbc ko ya ji an ce ka ce ko ya je zaune wajen masu shayi su ce mai ai labarin nan da aka bada a tudun sebu aiwa ka yake yi ba wasu labaran in zai bada ta da ni yake wani lokaci cikin dare in je in samu mai asalin labarin kawo mashi ko ya tura ni in je in halarci wani taro daga cikin tarurruka in zo in kawo mai asalin magana na gaskiya lokacin kowane mashirmanci na can ya rungo matan shi na ta maziyi mun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine sai mala ya ce wa haka za فقد كان مستمر في جميع أعماله وأشغاله سوى المواعظ والدروس العامة وهكذا تارد وانا مالي فقد كان مستمرا ابن تيمية يا تشيغب في جميع أعماله دكنا أيكنش وأشغاله دا أبوبوان غبنشي سوى المواعظ من دا وعظن دا أكي هرهتاوا والدروس العامة دا كما أعزوزي دا أكي تارا جماعي كي سو كدين بايا يدنجنا جدن ياري amma yana mai gidan yaro kuwa amma duk wani abu da ka sani za a aika mai da fatoyi zai raddi zai rubuta littattafai zai kaza komi yana yi an kama shi ba kama shi ba an gane ka san su yan bida abin da ba sa so shine za ku zauna ku tara mutane su saurare ku za ku yi wa'azi a fahimce ku shine abin da ba sa so Allah ya kyauta udifa ila zalika kasata tilawa tare da wannan kuma ka hada da yadda ibnu timiya yake da yawan karatun alkur'ani wal ibada da kuma bautan Allah ba zaman banza ya a gidan yaron ba zaman aiki yayi zaman ibada yayi ya gyara alakan shi da mahalicin shi ne Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala yace alquyudul hadida wa hurmanuhu adwatul kitaba wa dirasa lokacin da yan bid'a su ga a ai an kashe maciji ba a sara kanshi ba ai an samu matsala ai eh mun sare wannan mutum an kulle mana shi mun huta to kuma ga fatoyi suna zuwa sun kama ko'ina majalis na ilimi sai suka watse nasu ba mai zuwa inda suke sai aka koma sai abin da ibn taimiyya ya aiko da shi daga gidan yari da shi ake yi sai zai ƙara koma suka ƙara haɗa wani guntsugulin a fadin mai martaba sarki shine sai aka kama ibnu taymiya hannu da kafa aka daure shi da alquyudul hadida da sarka na bakin karfe aljadida sababbi gal da yana da mariya kafa sai aka kara mashi wa hurmanuhu adwatil kitaba kuma aka hana ibn taymiya duk wasu kayan rubutu wa dirasa da kuma kayan karantar wanda yake diga dama ashe ba ibn taymiya ne gangan jikin shi matsalansa ba me matsalan ilimin ne shine matsalansa ba wani abu ne matsalan ba wannan shi ne matsalar an gano wannan Allah ya kiyaye duk wani wanda muke da matsala da shi ba wani matsala ba ne wannan abin ne matsalar in ba ka ba akwai tsawo'in magani me yasa ba ka da matsala da su in adadin shekaru ne ko girman jiki ne ko mallaka abun duniya ko wani abu kaza ko wanda daidai da su muke ko wanda mun ɗara su kaɗa ko wanda sun ɗara mu me za ba ka fara da wadancan ba sai wannan wannan shine kes din ai shi ma ibnu taymiya wannan ita ce matsalar da suka sa kama shi aka tsare shi ai da sai su hakura amma cin da abin da ba sa so wannan abin ya ci gaba sun hakura ai ba su hakura ba har sai da su koma su ƙara shirya wani abin sai nake gaya mutane kun san Allah ko mutuwa muka yi ba za mu daina shan adawa ba saboda ko mun kwanta mun mutu ai akwai kasusuwan karatun mai akwai ɗaliban mai akwai abubuwan da muka bari ai wannan adawan za ta yi me za ta ci gaba yanzu masu zagin abubakar mahamudu gumi daina suka yi jama sun daina ba su gaba da zagin shi ba da ya mai ƙarya da cin mutunci da batanci ai sun ci gaba da yi kusan waɗanda na lura kamar yan bida ba su ka zagi ba su ne malam jafar da malam albani haka ne su kuma me yasa saboda a in ka zagi abubakar gumi ka yi nasara an ka zagi waɗannan ya faɗi za ka yi na ba ta mun gano wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce kanan nasu ya talakafuna kullu ma kana ya tubuhu sheikh fil majalisin ai ibn taimiyya duk abin da ya rubuto ya aiko da shi daga gidan yari to majalis na ilimi ake haɗawa jama'a su ƙanƙame wannan abin masu kwafewa suna kwafewa masu haddacewa suna haddacewa kun ga matsalan da aka samu kenan shi yasa littafin ibnu taymiya ba yanda ba a ya batar da su ba amma an kasa batar da su kun san dalili saboda sanda yake rubuto su jama'an gari suna me suna rubutawa wasu suna me suna haddacewa in an kwace na wane da na wane da na wane an kwace na kowa ne akwai na wanda nashi ba zai kwato ba jama'ar annabi kun gano wannan kyau ku to wannan ya ƙara bakantawa da ɓata ma 'yan bid'a rai saboda yadda aka karɓo waɗannan rubuce-rubuce nashi da yadda aka bi abubuwan ana kiyaye su dikin-dikin ويسلم من أقصى البلاد إلى أقصاها haka wannan al'amarin ya riƙa yawo ko'ina da ina, wa min bayni ma ka tabahu Sheikh min rasa'il wal masa'il na abubuwan da Malam Ibn Taymiyyah yake rubutawa na matsaloli da kuma ƙananan littattafai fi hafsihi lokacin yana kulle risalatun fi mawdu'u mas'alatin ziyara raddan ala ahadi qudatil mazhabil maliki. akwai abin da ya rubuta daga cikin abubuwan da ibn taimiyya ya rubuta a gidan yare akwai wani ɗan ƙaramin littafi da ya rubuta dangane da matsalan ziyaran annabi a madina yana mebu yana ma wani alƙali raddi daga cikin 'yan mazhaban malikiya fil misr alƙadi abdullah ibn akhna'i shine ar-raddul akhna'iyya raddi ne kace kace ibn taimiyya ya mashi mujalladi biyu kana gidan yara amma kana ma alƙalin raddi in ba bin taimiya ba akwai wanda zai wani aikin chief george ma bai kubuta ba an gano wannan da kyau ko malai ce ikra ar risalat al akhna'iyya an buga littafi na ga muku ma ni ina da shi Allah ya sa mu dace akwai ɗaya daga cikin ɗaliban Muhammad Nasir Din al Albani ya dauki littafin ya ta hakiki ya ta aliki shine zama mujalladi biyu in yana karatun littafin ba za ka gaji ba ma'ala ya ce asbata fiha annal qadil mazkur a cikin ibn taymiya ya tabbatar da cewa shi wannan alƙali wanda ake maraddi rajulun qalilul bida'a fil ilmi mutum ne wanda bai da gogewa a cikin harkan ilimi fashtaka alqadi fi zalika ila sultan da yallabe ya ga wannan sai je ya ga ma sarki ni na mamaki in kai malami ne an taba ka ka kare kanka mana ya za ka yi kara wajen wani mai mulki an gane wannan yanzu lokacin da malaman garin nan suka tasa albani gaba ya taso su me nasu na kai shi ƙara fada in su malamai ne don me ba su karo da shi ba jama mun gano wannan yanzu akwai malaman da muke karawa da su sai suka makale da shugaban makaranta cewa ta su fada sai na kasa gane a kun kasa ne a haɗa ku ku duka a yi da ku ko ko za a ware ne kowa a yi da shi daban-daban jama'a mun gano wannan da kyau ko in kun haɗa kai ne za a yi to shi ne fa'ajimi'u kai da kum ku haɗo makircin ku duka sun malata kum amurkum alaikum gummatan sun makudu alayya wala tunzirun ku zo gaba ɗaya kar wanda ya daga kafa ba abin da zai faru jama'a mun gano wannan da kyau ko su sun kasa ne suke nemo agaji da waɗanda ba malamai ba ko koyaya dama haka shi ma mala albani aka yi mashi da malaman suka kasa sai suka nemo agaji da wa da waɗanda suke da kuɗi da mulki ba bambanci aiko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa abda sakhatahu ya bayyana fushin shi da damuwa dangane da abin da ibnu taymiya ya fade kanshi wastan karihi da kuma inkarin abin da aka yi mai fa'asdara sultan marsuman nan sarki sai ya fitar da doka liyusriha bi sadarati jami'a ma inda sheikh min adwatil kitabati wal kutub yasa duk wani abin da yake wajen ibn taymiya na littattafai da abubuwan rubutu gaba daya kwaci in ni ne sai in ci a ranka ya dade honorable alkali ai ba matsala bari mu hada ka kai da shi ku kara an gano wannan ɗauce ni ba ruwana ni sarki ne ni kowa talakana ne da kai da shi amma yanzu yana gidan yare yana tsare kai kana saki a gari ka ce a kwace abin karatun shi a kwace abin rubutun shi kai kuma baka da su ai a haɗa ku kawai ku zauna a kara ina fata mun gano wannan da kyau da haka sai mu gane shin abin da ya faɗi cewa kai baka da gogewa da ƙwarewa dangane da abin da ya shafi ilimi gaskiya ne koko ba gaskiya ba ne jama mun fahimci wannan da kyau ko sai aka ce a kwace komi na ibn taymiya dan ya shiga me wai dan ya shiga wahala to wanda yake gidan yaro kuma wata wahala yake nema ya shiga an gano wannan da kyau ko kamar ba kai ne yanzu a ce wani mai mulki ce ba za mu ƙara baka albashi ba sai ka ce dama ban taɓa ci ba kuma dama ban sa rai a bada ba don kun hana yanzu to sai me jama kun gane misalin wannan shi ne abin ibn taymiya sai me kuma karatattukan ibn taymiya bayan da suka kwace ko zaka zo ka ji tsayin da ya musu ya haddace abin da ya haddace duka da ka ƙarshe icen da ake dafa abinci a gidan yari ana gama dafa abincin gawayin su a koma ana tara ma ibn taymiya sai koma sai yana rubutawa a jikin bango 'yan gidan yari suna haddacewa an gane su yan gidan yari ba kwace kayan rubutunsu ba in ya rubuta a bango sai su kwafi sai su aika ma yan uwansu za mu zo za ku ji asalin an kashe majiji ba za da kai shi ba kenan ja mun gara wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai malai yake cewa hatta la yabqa indahu ma yasta'inu bihi fit ta'lif wai har ibnu taymiya ya zama a inda yake tsarbe da yadda zai samu agaji da taimako ga abin da yake rubutawa wal kitaba duk abin da zai taimake shi ya iya yin da'awa to ya kokari a kuntata mai a matsa mai dan da'awan kar ta kasance duk wannan jama'a na na ana mana su an gano wannan da kyau ko kuna tsammanin wai duk abin da aka yi wannan harkan zai tsaya ne na rantse da Allah sai dai ma mu ce abin da ya gaba ya gaba ba abin da ya tsaya kuma sai ma ƙara ci gaba da muke samu bi iznillah Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya ce fi tasi min jimadal akhir a takwas ga watan a tara ga watan jimadal akhir hijira shekara 728 nufiza al-marsum nufiza al-marsumu a ƙara aikowa da sabon umarni wa sudarar jami'u adwatul kitaba wa dirasa min ash-sheikh duk wani abin da aka san ibnu taymiya zai iya rubutu ko karatu da shi a kwaci bismil hukuma cewa hukuma ta yi ko ai wannan aikin mahala ya ce fi gharrati rajabin ursulat jami'a maswaddatihi mahala ya ce a wannan lokaci ne duk wani abin da ibn taymiya ya rubuta aka anshi wa auraqihi da sauran takaddun nashi min al mahbas daga inda aka tsare shi ila al maktabil adaliya madadin su kona da yake Allah ya tsara abin sai aka kai labirari na adaliya aka yi adalcin aje su a can mun gano wannan da kyau ko shi ne lokacin nan da azumi mu ma kai kokari shin da muna tafsiri ana sawa a rediyo kowa yana jin labarinmu ana fahimtar addini a kama mu a kulle mu sai ya tsaya to ai na wasu tafsirin a wasu shekarun ai ba sai a ɗauko wasu shekaru a sa ba ko sai na bana kuma da an ɗaure ni sai me mala albani aka fara ɗaurewa sai mai an gano wannan da kyau ku kuma ƙware ƙurewa da ya ce na yi wa'azi an ɗaure ni shi ma albani abin da yake ne ƙurewa ce an yi ma albani sharri ne ni ma sharri ya kai man an gano wannan da kyau ku kai ko sai dai in ka saci ka za a ɗaure ka amma dai ba dai ke wa'azi ya ɗaure ka ba jama'a mun gano wannan da kyau baiwa ne ai daga Allah ya an gano wani da kyau kuma yau ne aka fara ɗaure ni lokacin da aka yi shari'an farko da ni na gwamnatin jihar kaduna ba wa'azi ne aka kama na ka tsaure ni ba ba mai shari'a ba allah bai sa yi nasara ba ba gane ƙarya yi mana ba ba magana ya wuce ba ana gano wannan da kyau ko ko an kama mai yanzu ba wani abu wasu za su ci gaba wanda ma aka kama daga cikin ɗalibai na wani ma zai ci gaba wani ma zai ci gaba ila ayyar sallahu al'arda wa man aliya dama addinin nawa ne ilimin nawa ne majalisin nawa ne na waye na Allah ne kuma Allah na na ai kuma ya ce ka taballahu la'agliban na ana wa rusuli Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce wallaci ta ka'ul yawma amama maktabin zahiriya malai ce wannan maktaba ɗin labirarin tana gaban maktabatin zahiriya ne inda muhammad nasir din albani ya zauna ya karatu kanat muƙarra al-muttakhaf al-watani wa jami'ul lughat al-arabiyya fi asar al-intidab Allah ya samu dace mala yace wa kana zalika nahwa 60 mujalladan min al-kutub tabai ibn taymiya a wancan lokacin wajen mujalladi sittin. aka fito da su wanda ya rubuta a gidan yari mujalladi 60 wa arba ashara rabita da kuma wajen kayan raƙumi littafan da ya ɗaɗɗaure wanda su ba kai ga an gama tsara su ba kun gano wanda da kyau ko wajen ɗauri goma sha hudu kara ris na play sheet allati kana yashtagilu biha dirasatin wa ta'alifan wanda su yana rubutu da kansu kaga da sun taimake mu sun bar waɗannan takaddun da Allah kada ya sa abin da ibnu taymiya zai rubuta kafin ya mutu kaga yanzu dama hasada me yake mai hasada ilimin da yake kawowa ne ba wani abu bane sai wannan amma dan bid'a zai komo yana cewa ai ga dalilin da yasa amma ana tafiya mai hankali ya ce a bayanin na fitowa Allah ya taimake mu a karatu na gaba za mu ji to da aka yi ma ibn taymiya wannan rubutu da karatu a ina ya koma shine alkitabatu wat ta'alifu bil fahmi sai rubutun ya koma ana rubuta shi da me gawayi an gane da suka kwace gawayin da mai ibn taymiya ci gaba da rubutu eh za mu zo za mu ji da iznin Allah amma wannan sai a karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم